الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis shida ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da talatin da daya ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na sittin da daya daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kun salafiyan alal jada wallafan fadilati sheikh الدكتور عبد السلام بن سالم السهيمي الله مدوكاكين سركي مي ساكيا دا الخير wannan tafarki na salafiya tafarki ne wanda bai koyo daga ko ina ba sai daga alkitabu wa sunna ala fahami salafil umma wannan ya sa yake da bamban da sauran aƙidu da sauran ƙungiyoyi da sauran tafiye-tafiye da aka ƙirƙiro da sunan addini shi sa mala yake mana bayani a kan umayyizatil manhajis salafi umayyizat al manhajis salafi abubuwan da wannan manhaji yake bantu da sauran manhajojin shine ma ya fara tattauna mana a karatun da ya gabata magaji cewa wa annahum a'lamun nasa bi ahwalin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam so waɗanda suke kan wannan manhaji na salafiyanci sun fi kowa sanin a hawal maganganun annabi ayyukan annabi hudodin shi shige da ficin shi da duk abin da yake da alaka da annabi to 'yan salafiya sun fi kowa sanin wannan daga lokacin da ya zama ba ka da masaniya irin wannan baka abotaci hadisan annabi ba to ka taɓe ahalul hadisu homo ahalar rasuli fa'in lam ya sabo nafsaho an fasaho sahibu so mutanen hadisi malaman hadisi da ɗalibansu su ne tawagan manzan Allah idan ba su zamani da annabi ba to ai sun abotaci zantattukan shi to shi yasa ka san annabi sama da yadda ka san makocinka shi yasa wanda yake kan wannan manhajin za ga komi nashi kokari yake lalubo ya annabi yayi yasa malai cewa annahum a'lamun nasa bi ahwalin nabi sun fi kowa sanin al'amuran da suka shafi annabi wa af'alihi wa aqwalihi sannan ayyuka da maganganun annabi in kana son ka ji su fas nemi ɗan salafiya shine zai gaya maka annabi ya ce kaza a wuri kaza ga ma'anan maganar ya aikata kaza a yanayi kaza ga abin da aikin ke nunawa sannan wa a'azamuhum tamyizan bayna sahihi mi bayna sahihiha wa saqimiha kuma sun fi kowa tacewa da tantance hadisan da suka inganta da kuma waɗanda ba su inganta ba kun samu mamaki kusan ma kafin wannan manhaji na salafiyanci har ma ana jin abu ya zama bambara kwai haka in ka tambayi wannan ya inganta sace hadisin waɗauka suke wai duk abin da aka danganta ma annaba hadisi duk abin da aka danganta ma annabi kuma ya inganta sai da 'yan wannan manhaji suka zo shi ne za ka ga malami su ya gama lissafo hadisin shi sai harare ka ya ce ko wannan ma bai inganta ba ne e guda shida a cikin goma ba su inganta ba da ifai ne biyu kuma na ƙarya ne ɗayan kuma hasanun ne bil majamu'i ya ce kunjiku kunjiku kunjiku to me hasanun bil majamu'i a yi bayani mu ji in ba ka iya bayanin wannan to kakka kuskura karanta hadisin annabi in kai wasa za ka yi mai kariya kuma ka kare a wuta to jama'a idan ya zama kana kan wannan manhaji ka zama kuntukurin jahili ka ƙi zuwa makaranta inda za a karantar da kai waɗannan abubuwan da allah da mai kake manhajin an ce bambancinka da wanda ba kai ba kai ka san waɗannan kuma sai aka lalaba ka baka zuwa makaranta ballantana ka sun kakka damu kai da kake zuwa makaranta ko da za a kai ga baka san wasu abubuwa ba ko ba dai kana zuwa makaranta ba za a kai san da ka sani za a isa wurin ka tuna san da kake koyan abcd a yi ayi ka iya jera guda biyar ga kasa sai an tsutsule ka amma yanzu kana turanci shi kanshi bature kallon ka yake yana mamakin san da ka koya haka ne ai da sannu tafiya sannu kwana da ya fi kogin zai cika in dai baka daina zuwa ba ko to wata za a sha mamakin ka amma matsalan baka zuwa matsalan kana dauke daidai matsalan abin bai dame ka ba a rekoda kana zuwa kuwa to an samu matsala Allah ya kiyaye sannan mala ya ce lizalika fahum ashaddun nasu hubban lissunna wannan kyakkyawan saniyan masaniyan da suke da shi game da manzan Allah to sun fi kowa son sunan annabi yasa ke ganin hatta sallan 'yan salafiya ba daidai ke da sauran ba komi nasu ya sha bambam kasan dalili sun fi kowa sanin annabi ne shi yasa sai a ce ai shekara 100 ana yin kaza sai dan salafiya ce ai shirme ya kuka shekara 100 kuna yi wata rana wani sahabi ya ga wani dattijo dattijo ya kai shekara 70 ya miƙe ya haharba ƙafafu ya lulluka ya tashi zai tafi sai wannan sahabi ya ruko shi kai mai kai ije sallace kuma ka saki yace tuni ban iya wata ba sai wannan shekara na saba'in ina yin ta yace tab ka shekara saba'in baka taba sallah ba da ka saki da ka saki ka je wurin Allah da wannan harba harban kafan ko to baka samu rahama ba an gani komi sai ya zama irin na annabi yasa aqidan mu ma kake jin muke bin abu a hankali muke karantar da mutane shi yasa in kana bibiyan karatun littafin sharhur risalatu tadmuriya zaka ga a'a duk waɗannan aqida ne ai tukuna har yanzu mukaddima muke ba kun gani haka da zaka bibiyi karatukan da muke na sharhus sunna na barbahari haka za ga komi an zo an ce mu ba kaza bane kuma sai ka ga wannan abin duk garin ku halli maman ma haka su kaga liman yana kan wannan bata shi kuma ma mutu a sunan shi kenan kuma yana kan me kun gano wannan ka sa akwai lokacin da zagzake yake wani karatu shi mu ba ma sunna kuma ba ma shi'a wani ba sakwace yana zaune da abokin shi a wurin ya kalli dan uwan shi ce lau bisa me miki sai shi a bisa iska kenan a to lassa min al'iri wala min nafir kai ba sunni ba kai ba shi'i ba to me kenan shine ce wannan washin lau bisa me miki ce yo bisa iska mana bisa banza ka gane wannan kai baka gama sanin annabi ba to ko me kake kenan Allah ya kiyaye to shine sai malai yake cewa ahrasuhum wa ahrasuhum ala tibaiha kuma sun fi kowa kwadayin bin sunna kiza za ga dan salafiya ana cewa annabi ya ce Allah Allah yake lokacin aikatawa yi in ga gana ce maka annabi ya ce kana kin aikatawa ko to ina ga maka baka cin wannan manhajin ƙarya kake sojan gona ne wa aksaruhum mawalatan li ahliha sannan su 'yan salafiya sun fi kowa jibintan mabiya sunnar annabi kankama suke ana cewa ga wani ahalus sunna sai ka ji ana majikan kaunin shi amma duk wanda ka ji an ce wani ahalus sunna ne amma bai sun shi saboda yana son a rufa mai asiri ya ci kuɗi to ba ahalus sunna ba ne matsiyaci don bid'a ne wallahi kawai ya sa rigan ne saboda ya ga akwai kuɗi don ya ɗiba an gane wannan amma ahalus sunna baya wannan ballanta ɗan salafiya duk wanda yake dan salafiya ne ko ahlus sunna ne ko ma mai inda baya bid'a zaka kana jibintin shi 100 bisa 100 amma ga kawai mutum bai ma laifin komai ba ba cas ba as ka tsane shi wallahi kai ba dan salafiya bane wallahi kai ba dan salafiya bane sam an gane kaman kaga dan dariƙa ne baya wazifa ai ba dan dariƙa bane musulmi ne wannan ai ku gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya samu dace ya qulu sheikh ya qulu sheikh al-islam ibn taymiya rahimahullah shehun musulunci dan taymiya yace fa innahu mata kana ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akmala al-khalqi wa a'limahum bil haqa'iq mahala ce yayin da annabi ya kasance akmalul khalki ya fi halittun Allah gaba ɗaya cika wa a'allamahum bil haqa'iq kuma ya kowa eh sanin haƙiƙan yanda al'amura suke wa aqawamahum qawlan wa halan sannan ya fi su direwa da tsayuwa cik akan maganganin shi da kuma yanayin shi lasima an ya kona a'alamun nasa bihi a'alamal haƙi bi zalik to ko wanda suka fi kowa sanin annabin da wancan shine siffan shi ko to sun fi kowa sun fi sauran bayi gaba ɗaya sanin shi manzan Allah kenan kuma sun fi kowa sanin gaskiya tsaya ma gaskiya da kuma lazumtanta wa an ya kona a'azamuhum muwafaqan muwafaqatan lahu kuma sun fi kowa koyi da annabi waktida'an bihi afdalal halki da kuma koyi da shi saboda shi ne mafificin halitta to kafi kowa sanin sunnin shi kafi kowa sanin maganganin shi kafi kowa sanin ayyukan shi hudun shi da aƙidan shi kafi kowa to kafi kowa sanin manzo Allah kenan in ana neman manya na tare da annabi kai za a nemo wannan bayani ya zo cikin littafin majmu'ul fatawa juz'i na hudu shafi na 140 zuwa na 41 na hudu itiqaduhum anna tariqata salafi salih hiya al-aslam su waɗanda suke yan salafiya ne eh zaka duba gani kana cikin su eh ni ma dan salaf ne kuma ce to kana da kidan cewa wannan tafarkin na magabata na kwarai shine aslam shi ne tafarki wanda yake mafi kubuta na zaman lafiya wanda ba shirka ko bida'a miyagun al'adu ko fasikanci zalunci ko bin son zuciya ka san wannan shine aslam daga duk waɗancan tarkacen tarkacen ɗarkaniyar wal'a'alam kuma wannan tafarki ya fi kowane tafarki tara ilmomi wal'ahkam kuma ya fi dukkanin tafarkoki tsari wannan shine kirarin manhajin salafiya aslam wa a'lam wa ahkam la kama yadda'ihi ahlul kalam ba kaman yanda ahlul kalam suke ambatawa cikin da'awansu ta ƙarya da suke cewa anna tariqata salafi aslam hanya magabata an kabari ka zauna lafiya ba za a saka ka cikin wani rudani ba amma sai su ce wa tariqatul khalafi a'lam wa ahkam hanyar khalaf yafi ilimi yafi tsari wallahi ƙarya suke kun gano wannan da kyau ku hanyar annabin ita ce kadai aslam a aslam wa a'lam wa ahkam mu gano in ka neman hayaniya ɗauko halaf wa kadar radda shekul islam hazil firya wannan ƙaryen da suka zuga ga cewa waye hanyar magabata zaman lafiya kaɗai da aminci ke cikinta amma ba ilimi da tsari to ibn taimiyya ya kwarara musu wani irin raddi faƙala ya ce laƙada kazabo ala tariƙatis salaf waɗannan sun yi matafarkin magabata ƙarya fadallu fi taswibi tariqatat sahalaf sai aka waye gari sun bata ta hanyar daukan wai ta farkin yan baya ma yin shi daidai ne taswibi ma ta ce daidai ne to shi kanshi wani uban kure ne fajama'u bainal jahali bi tariqati salaf sai aka waye gari su masu wancan magana sun jahilci hanyar magabata bil kadabi alaihim ta hanyar yi masa ƙarya وبين الجهل والضلال بتسويب طريقة الحلب kuma ga sun ɗibo jahilci da bata da suka ce tafarkin 'yan baya ma abin arziki ne a yi kun gani jama'a duk wanda ya dauko banna a cikin addini ko ba a mujamala za ka ce banna ne in a rayuwa ne ko to nan ake mujamala za ka yi ka kau da kan akan abubuwa da daman gaske inda ya zama na mu'amala ne na rayuwar yau da kullum ne amma gaskiyan al'amari kun gano wannan gaskiyan al'amari hanyar 'yan baya ku ba shirya ko ɗaya a cikin shi su ma cewa aka yi su bi suka yi karambanin ɗibo abinda ba son sama Allah shi kyauta wannan bayani ga karanta majmu'ul fatawa juz'i na biyar shafi na tara na biyar daga cikin abubuwan da wannan manhaji na salafiyanci ya sha bamban da sauran manahij din ومن مميزاتهم حرصهم على نشر العقيدة sahiha yana daga cikin abin da salafiyya suka yi fice da shi akan sauran kungiyoyi shine su suna da matukan kwaɗayin yada mai aƙida ingantacciya kun gano wannan duk wanda yake kan wannan tafarkin ku Allah ko physics ka ce karantar ku sai ya shigo da akida ko hire zauna a dandali yana da wasu karti ku sai ya shigo da akida ko cacan baki ne ta sarki dole sai yayi ku yana da sai ya shigo da akida komi sai ya da akida bayan da zai malami ya zauna ya karantar da kai gama ka ji ya ce wa a jingina akida abin da yake so ko akai ka wuta a jingine ka ba ka da aƙida ku duk ibadan da za ka yi duk Allah ba zai karba ba yanzu idan kafiri bai musulunta bai sallah akwai inda za mu yi azumi da arne fa yana da azumi bai musulunta ba da zai je aikin hajji fa ta yi da zai ba da zaka yana kafiri ta yi don ce ka aji abin da zai musuluntar da kai a zuwa na biya ma abin da wai kaɗai rudani kaɗai rudani Allah maɗauki to rudani ya riga kama cin da sun nemi su sai maka tikitin wuta yanzu wanda yake ya siyo maka tikitin wuta zai miƙa maka ca sai shi kuma mena ka na raki banda raki banda raki a to ka rike wani kai ka je ka hada da naka ka shiga duka ko ko kun gano wannan da ke jama'a Allah ya kyauta ya hada aqida shi za jama'a duk inda kuke ko ku talla aqida duk sanda aka sa aka zauna za a karantar da aqida ko me kake yi ka bar wannan abin da kake bai da muhimmancin wancan Allah ya mamakin mutumin da yake shanta kiwa a kan rayuwar duniya nike yi ya bar wannan tafarki kamar baka yi ne a ɗauke ga kwadugu kana miƙa ma wanda yake gini siminti da Allah ba Allah Allah kake ka gama wannan aikin ka dawo gida ba ka kawo ce fani iyali su ci nan za ka kwana nan za ka yi haka ne to wala haka misalin duniyar na yake daga ran da ka sake ka yau da rikanka wai ka ɗauka duniyar na ita ce matabbaciya ba lahira ba ko ka kaɗe yanzu misalin ka a duniya fa kamar kana gwancan ne kana gama za ka koma gidanku can ne matabbatanka haka ne duniya wajen kwadugo ne lahira ne gidanka wajen tabbas in baka kwadugoncin ba da kyau da Allah ya saka wuta zaka a ga rayuwa ta munana kenan da Allah jama'a mu kula da wannan shine sai mala yace waddinil qawim kuma suna kokarin karantar da addini na gaskiya wata alimin nas kullun za gansu kokarin hadis karantar da mutane wa nasihim da yi masu nasiha na kwarai warraddi alal mukhalifina wal mubtadi'in sannan duk yanda ka samu gaba koya take sai sun mai da martani ga wanda suka saba ma wannan manhaji da yan bid'a kun gani ko wani sai shi dai matsalan shi da yan salaf din nan shine kullun raddi to kaga baka san mu ba kenan ai mu raddi yana daga cikin abincin mu ai in baka sani maka raddi ko bugi abin da yake akan shi ko to kawai ka zama mutumin kirki kai aƙida mai kyau ka ce to ai ya kamata a daina wannan shagoban da baka san mu ba kenan ya daga cin aƙidan mu duk wanda ya zo da abin da ya saba ma wannan sai mun mashi raddi kowaye shi kun gane wancan shekaran da wani mutum a kaduna ya rika sukan sunna nan muka zo muka yi mashi wani irin kwasa wai za ana bugo mana waya tun daga gida har waje wai malam ya za a mai raddi bai kamata ba na ci ai baka san mu bane yace a na san ka ai ina zuwa majalisin ka dan ci ai baka san ni ba har yanzu kana gani na ne sha ba me shago ban nace ni ne amma baka san ni ba ai yace ban gane ba nace baka san manhaji na ba manhaji na shine bin magabata ba ƙariya a cikin aƙida da addini na ƙwarai ka ce in yi shuru na ce ka fahimci tsarin manhajus salafiya ya ce ya fahimta ji ba gama fahimta ba ƙariya kake yi yasa idan ka ga an wani ɗiban karan mawakacci an zuba kwandon shara an jefa shi duniyan ya jujuku kar ka ce komi cikin aiki ne kun fahimci wannan da kyau yasa in ba ka son mu kalle ka ko to kaka kalli sunna da kallon banza yasa ka ga mutum yayi shirme mun shiru mun kyale shi ko to kama abin da masu iya magana suke cewa ne in na rena kasuwa ko sautu bana mata shine akwai wanda zai zo ya zungure ka so yake ka tanka mashi suna sai ka kyale matsiyaci inda yake kun gano wannan da kyau ko ka sa shi ya ta zirga zirga kai kuma kana kwanci a daga kana buga waya na shida wasatiyatihim bainal firaq su waɗannan manhaji na ahadu sunna wal jama'a to suna da tsaka-tsakiya ne a tsakankanin ƙungiyoyi su ba su zaƙe ba kasa kai ɗan wuce gona da iri sannan su kuma ba su kasalance ba mana waka zalika ja'alnakum ummatan wasaqa su jama'a ne wasatiyya yasa in ga ka cika zaƙewa ko to baka ciki in kuma ka zama ka cika sanyi shi ma baka ci an gane in kuma kana yau baya kai gaba kana yau baya kai gaba still baka ciki yayi sau da kai gaban ai ka wuce ne kaga baka ciki da kai baya kuma ka fita ne kaga baka ciki kun gano wannan yasa an ga mutum ya zama tabu sharibe da kangaro ko ba fa ciki yake ba ko wanda tije yana yawan faɗin wannan magana Allah ya gafarta mishi yana cewa akwai naka akwai na tare da kai naka shine da daɗi ba daɗi kuna tare shi kuma na tare da kai to shi yana nena maka kallon yadda da kallon ki shi yasa in ya ga abin da yake so zai ma kallon yadda yana gani abin da bai so kuma zai ma kallon me tona na tare da kai ne cika hankali da shi da zai ga wanda ya fi yadda ko can zai koma ya zubar da kai يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام بين الملل kunga ahlu sunna a cikin musulunci to kaman yanda musulunci ne yake a sauran addinan annabawa kun gano wannan da kyau ko milal sune addinan annabawa firak sune kungiyoyin cikin musulunci idan ga an ce alfisal fil milal wal ahawa'i wan nihal sai ka ce alfisal bayani filla-filla da yake warewa ya tantance tsarin addinan da annabawa suka zo da shi da yadda aka gurbata su alfisal film wal ahawa su kuma al'ahawa su ne irin waɗannan shidanun ƙungiyoyin na cikin musulunci wal ahawa iwan nihal da kuma ƙungiyoyi da ake kafawa da sunan addini amma kuma ba addini suke ba kamar yadda su fitiyanu da sauransu kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa qala aidan har ila ibn taymiya yake cewa fahum wasatun fi babi asma'illahi su ahlus sunna suna tsaka tsakiya ne a matsalan sunayen Allah bayna ahli ta'tili al-jahmiyya kasan su 'yan jahamiya sun kora siffofin Allah duka to su ne 'yan ta'atil 'yan akori su kuma 'yan ahalu sunna 'yan a tabbatar ne mu gani ina son ku fahimci tsarin kaga ahalu ta'atil aljahamiya su sun yi fitan kafa ko sai suka kori wa ahalu tamsilil mushabbiha su kuma ɗaya hannun to su kuma suna misaltawa da kwatanta siffan Allah da siffan bayi yanzu ka kalle ni nan kamar ka ce waɗannan su ne ahalar ta'atil aljahamiya su kuma waɗannan ahalar tamsil almushabbiha kaga kishiyoyin juna ne waɗannan suna kora sufofin duka waɗannan su kuma suna tabbatar da sufofin hamma suna ca irin hannunka irin kafanka sun wuce makaɗi da rawa haka da su ahalu suna tsakiya suke kaman gangan jiki na nan bayyana waɗannan mashirmantan da waɗannan sakarkarin kun gano wannan da kyau ku su kuma suna tabbatar da sunaye ne da siffofin Allah kaman yadda Allah ya ce ba tare da ta'tili ba ba tare da tamsili ba su waɗancan sun kore waɗannan sun tabbatar sai suka zaki su ahalu sunna suna tsaka tsakiya ina fatan kun gano wannan misalin wahum wasatun lalle ahlus sunna tsaka tsakiya suke fi babi af'alillahi ta'ala a bangaren ayyukan da Allah yake yi bainal qadariyyati wal jabariyya tsakanin alqadariyya da aljabariyya su yan qadariyya suna cewa duk abin da dan adam yayi shi ya zaba yayi kawai ba hannun Allah ciki su kuma 'yan jabariya suna cewa a ɗan adam bai da laifi allah ne ya tirsasa shi ɗan ƙadariya an gaje ka sha giya sai ce ba ruwan allah matsiyaci kai ka sha amma ɗan jabariya in yaga ka sha giya sai ce allah sarki allah ya cuce ka allah ya ƙware ka ya zalunce ka ya sa ka sha giya sannu sannu ta shiga gida ka yi amai ka ji matsiyaci kun gano wanda da kyau ko to su alu sunna tsakanin haka sun ce dukkanin ayyuka Allah ya halice su amma kuma wanda yake so ya ware wanda bai so kuma ya ware sai baka kudura da mashi'a irin taka amma suna bin kudura da mashi'a irin na Allah ne kaga sun sha bamban da waɗancan masharmantan su waɗannan sun ce duk abin da kai kai ba hannun Allah su kuma wannan sun ce ba kai kai ba laifin Allah ne kun gane bambanci a ƙidinsu ko su kuma alisun na tsakiya suke وفي باب الوعيد بين المرجئه والوعيديه a ɓangaren kuwa alkawarin azaba da fushin Allah to alu suna suna tsakanin murja'a da kuma wa'idiyya su wa'idiyya su ne duk abin da ka yi sai ce ka kaɗi ha za ka sani jahannama rot kun gani su kuma murja'a zai ce a kai lalakon da hankalinka ba matsala ba dai kana da imani ba tsulatsiyanka inda kake so ka shiga aljanna walau amilu fi zambi kulli jarimatin kisa in ka so ka iya cewa sufanci cike yake da murji'anci duk abin da kai zai ce ba kana la ilaha illallah ba je ka ka shiga aljanna to suwalu suna tsakiya suke suna sa maka rai kuma suna ji maka tsoro su wa'idiyya tsorata ka suke gaba daya murji'a kuma susuta ka suke yi gaba daya to shine sai malo yake cewa wa gairihim da makamantansu wa fi babi asma'il iman dangane da abin da ake ce ma imani kuwa to ahlus sunna wa din da addini bainal haruriyya wal mu'tazila suna tsakanin khawarijawa ne sune haruriyya da kuma mu'tazila so da su mota hawari suka ce kana aikata laifi imaninka ya rushe duka addininka ya lalace ka zama kafiri yanzu yanzu na a kashe kan ana nema a zauna lafiya su ko mutazila suka ce a to kana aikata laifi to ka bar imani kuma ka bar addini sai khawarij suka ce ya kafirta sai suka ce a'a yana manzilatun baina manzilataini yana ɗayan masaukai guda biyu ne ya baro imani amma bai karasa kafirci ba kun gano wannan da kyau ko ya bar imani bai karasa a kafirci ba da su kuma ahalu suna suna tsakiya ne za su ce yana nan da imanin shi amma imanin ya rauni an gane kaga su hawari sun kore imanin su kuma waɗannan sun saka ka igiyar ruwa da imanin ba imanin baka sani ba da su ahalu suna sai suka ce da imanin amma imanin ɗan kwatanan ne kun gane wannan da kyau ko belgium ne babu da ba yiwuwan babu tabbacin zai yi ko ba zai yi ba no test kenan wa bainal murji'a wal jahamiyya sannan su ahlus sunna akan haka suna tsakanin murji'a da jahamiyya don murji'a suna cewa kowa imanin shi iri ɗaya ne da na mala'ika jibrilu da na shaidan iri ɗaya ne da na annabawa da na sifir auna duk iri ɗaya ne ba wanda ya fi wani su kuma 'yan jami'a suna ca ina duk wanda bai tsayi ba to ba haka ba ne su kuma ala suna suka ca imanin yazidi ne wayan kusu yana karuwa da karuwan aiki yana raguwa to su murji'a suka ca a imani bai karuwa yadda kawai kiri ɗaya ne kawai sandandan a ga waɗannan ba san me suke yi ba wa fi ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin abin da ya shafi sabon annabi kuwa bainar rawafid wal khawarij su'alu suna suna tsakanin khawarijawa da yan shi'a su yan shi'a sun ci mutuncin dukkanin sabon annabi khawarijawa sun ware wasu sun ragargaji wasu sai suka cike gurbin da suka ware da ahlul baiti kun gano wannan to su'alu suna suna tsakiya duk sun yabi sabon manzon Allah sun yarda da su kuma sun ɗibo ahlul baiti sun yabe su suna tare da su kaga sa sun kauce ma waɗannan sun kauce ma waɗannan to kaga yanzu dole sai an karantar da kai wannan sannan zaka fahimci madaran aqidan yanda take wannan bayani ya zo cikin littafin majmu'ul fatawa jizi na ku shafi na 141 duba littafin alwasatiyyati ahli sunnati bainal firaq shafi na 235 kuma ba'daha wa durusun fil manhaj na Sheikh Abdullahi Al-Abilan shafi na saba'in zuwa saba'in da uku malamin diye waɗannan bayanai dalla-dalla filla-filla inda kowa zai gane jama'a gobe za mu tashi manhaju ahalal bida'i wal ahawa'i dab ragargaza kenan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum